ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata 28 ga watan bulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da 26 ga watan biyar shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar sheikh muhammad sali al-uthaymin alaihi rahmatullah dan uwa wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya ne ƙarshen asharul awwal sharadi na farko daga cikin shurutus sala sharadan sallah wanda duk suna ƙarƙashin fasali na shida ne a cikin littafin yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon asharatu tsani malaci sharadi na biyu at-taharatu min al-hadath al-asghari wal hadath al-akbar sharadi na biyu wa daga cikin sharadan sallah shine dole ne mutum ya samu tsarki min al-hadath al-asghari daga karamin hadasi wal hadath al-akbar da kuma babban hadasi in aka ce hadasi yanwa shine duk abin da ke fitowa daga jikin mutum wanda fitowarsa yana lalata tsarkin da mutum ke dauke da shi wani shi ake cewa hadasi don ba duk abin da ke fitowa daga jikin mutum bane yake lalata masa tsarki shi sa malamai suka ce abin da ke fitowa daga jikin mutum kala uku ne akwai wanda idan ya fita zai lalata alwala sannan kuma shi a kan kansa najasa ne da inda ya taba sai an wanke shi idan wurin sallah ne idan jikinka ne idan tufafinka ne sai ka wanke shi akwai wanda idan ya fita shi a kan kansa fitarsa yana lalata tsarki amma shi a kan kansa ba najasa ba ne akwai wanda idan ya fita baya lalata tsarki sannan kuma ba najasa ba ne misali wanda idan sun fita a sun lalata tsarki sannan kuma najasa ne misali fitsari bayan gida mazi wadi da sauransu za mu iya sa jinin al'ada a ciki da jinin haihuwa tare da cewa su waɗannan hukunce-hukuncensu daban ne za ku ga ina ana bayanin hadasi su ba a sa su a ciki saboda hukunce-hukuncensu daban ne da hukunce-hukuncen waɗannan abubuwa amma dai su matun da suna fita daga jikin mutum babu laifi idan mun ambace su a nan wajen to duk waɗannan abubuwan idan suka fita daga jikin mutum zaka ga idan kana da alwala alwalarka ta kare sannan idan sun taɓa waje kuma ba ka sake yin wata sallar Allah ya karɓa sai ka gusar da su ka wanke su ko tufafinka ko jikinka ko kuma gurbin da za ka yi sallar duk waɗannan abubuwan da na ambata akwai abin da shi kuma idan ya fita alwalar taka ta karye ba ka da tsarki amma kuma ba najasa ba ne shi ne mani shi ne mani wannan shi ne zance mafi inganci kamar yadda malamai suka ambata shi mani fitarsa yana haifar da babban hadasi ne ma ma'ana ba wai alula kaɗai yake wajabta ba a wanka sai mutum ya yi wanka to amma shi akan kansa najasa ne ko ba najasa ba ne shi ne zance mafi inganci ne mani ba najasa ba ne ma'ana mani hukuncinsu ɗaya da majina ko kuma yawo ko gumin da ke fita daga jikin mutum waɗannan abubuwan da na ambata kuma guda uku su kuma za ka ga su ma daga jikin mutum suke fita amma idan sun fita daga jikinka ba sa karya alwalar da kake ɗauke da ita ma'ana ba su lalata maka tsarkinka ba sannan abu na biyu ba kuma na jisa ba yanzu dan tufafin mutum yawo ya jira a ciki ko majina ba za a ce idan yana sallar sallar ta lalace sai ya fita ya gyara a'a kawai sai dai a ce akwai kazanta a jikinsa amma ba a najasa ba akwai bambanci tsakanin na- najasa da kazanta saboda haka waɗannan abubuwan guda uku su ba najasa bane eh, ba najasa bane kuma ba sa kare alwala amma mani shi yana lalata tsarki amma ba najasa bane kamar yadda hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda ya tabbata cewa tace na kasance ina wanke mani a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan danye ne ma'ana idan danye ne bai bushe ba tace idan ya bushe kuma nakan sanya farce ne kawai na kankare shi kaga abin da zaka sa farce ka kankare wannan najasa ne ba najasa bane dan da in a ce najasa ne dole sai an sa ruwa ko da ya bushe ne misali jinin al'ada da ke zuba a jikin mace idan ya bushe babu yadda da a ce ko ta sa ta sa farce ta kankare shi ya wadatar da ita dole sai ta wanke shi misali mazi idan mazi ya da ya sauka a tufafin mutum babu yadda za idan ya bushe mutum kawai ya kankare tufafin sai isa masa a'a dole ne sai mutum ya sa ruwa ya wanke shi amma ta ce a ina kankare shi a tufafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya fita da wannan tufafin ya je ya sallah da shi so da haka wannan shi nuna cewa shi ba najasa bane ke to haka malamai suke kasa abubuwan da suke fitowa daga jikin mutum hadasi ne shine duk abin da ke fita daga jikin mutum sannan kuma ya bata masa tsarki to shi hadasi guda kala biyu ne akwai karamin hadasi akwai babban hadasi malai ce wal hadathul asgharu shi karamin hadasi ma aujabal wudu wal hadathul akbar ma ma aujabal wudu'a wal hadathul akbar ma aujabal ghusla shi karamin hadasi hadasi shine abin da yake wajabta alwala shi kuma babban hadasi shine abin da yake wajabta wanka abin da yake wajabta alwala shine abin da muka ambata kamar fitsari idan kana da alwala sai mutum ya ji fitsari kaje kai fitsari dole sai ka sake wannan alwala wannan alwala ta lalace amma iya wannan alulan ya lalata maka kawai hakanan idan mutum yana jin bayan gida ko mazi ya fita daga jikinsa ko wadi duk waɗannan mutum zai tsarki ne sake alula ya je ci gaba da ibadarsa shi sake kiransu ƙananan hadasi shi ko babban hadasi ma aujabal rusla shi wanka yake wajabtawa shi ne mani idan mani ya fita daga jikin mutum ba wai alula ba a'a ba zai ma ƙara yin sallah Allah madaukakin sarki ya karɓa ba har sai ya ji ya yi wanka irin wankan janaba sannan Allah subhanahu wata'ala ya karɓo sallarsa idan ya yi a nan gaba to shi sa ake ce masa babban hadasi ba ƙaramin hadasi ba bala ce da ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi tuhuri ba a karɓar sallar da aka yi ta bi ghairi tuhurin ba tare da tsarki ba annabi ce duk sallar da aka yi ta ba tare da tsarki ba to Allah subhanahu wataala baya karbar ta wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabut taharati babu wujubi taharati lis-salat malai ce wala farqa bainan nafilati wal fariida kuma shi tsarkin nan da dole sai da shi ake karbar sallah ba bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila yadda dole ne wajibi ne kai tsarki karamin hadasi da babban hadasi ka kau da shi kafin kai sallar farilla a karba to haka ita ma sallar nafila duk ɗaya sannan wala farqa baina salatin laha ruku'un wa sujudun wa salatun laysa laha ruku'un wala sujudun mithlu salatil janaza malai ce ba bambanci kuma tsakanin sallar da take da ruku'u da sujjada kamar sallolin farilla da sallolin nafila da ake yi sannan kuma ba bambanci da sallar da ba ta da ruku'u da sujjada kamar sallar janaza kenan duk Allah madaukakin sarki baya karɓa su sai da sai da sarki saboda haka idan kaga ana sallar janaza mutum ba zai ce ko bare bare je shiga ba tunda sallah ce babu ruku'u ba sujjada ba ba shi da sarki ko ba shi da lura ce zai ji wannan Allah madaukakin sarki ba zai karɓa ba dole ne sai ya ji yayi sarki idan ba shi da sarki ya kuma yi alwala idan ba shi da alwala sannan ya zo ya shiga sallar janaza kamar yadda idan zai sallar farilla dole sai yayi waɗannan abubuwan sannan zai je shige ta duk ɗaya ne babu bambanci balaci ash-shartu sali shar'i na biyu ko kuma ash-shartu salifu shar'i na uku daga cikin shar'an sallah ijtinabun najasati shine nisantan najasa nisantan najasa waɗannan abubuwa guda biyu da muka ambata da shar'i na biyu da na uku nan su ne za ku ga mai alari haɗe su ya ce taharatul hadafi wa taharatul mai khabasi to su ne haɗe su ya kawo su a haka taharatul hadathi shine abin da ke fita daga cikin mutum na najasa wa taharatul khabathi da abin da ke hawa kan mutum shi hadasi shine abin da ya fita khabasi kuma shine abin da ya hau abin da ya hau duk abin da ya hau wanda yake najasa ne wanda shi ba daga jikin ke fita ba hawaye to shine malami suke ce masa taharatul khabath tsarkin datti ko dauda ko najasa da ta hau jikinka wanda ba fita dai daga jikinka ba to shine malai ke ishara zuwa gare ta anan a shar'i na uku yace ijtinabun najasati shine nisantan najasa Allah ya kuna fi thawbika najasatun wala fi badanika najasa mala yace kasance a jikinka babu najasa kamar yadda ya kasance a a tufafinka babu najasa wala fil buqatin wala fil buqati hakanan gurbin da zaka yi sallah a wajen shi ma ya kasance ba najasa allati tusalli alaiha gurbin da zaka yi sallah a wajen ya kasance babu najasa a wajen shi ma idan mala yace to in dai haka ne fajtinabun najasati lisantan najasa fi salasi mawadi zai kasance ne a gurare guda uku albadanu wasiyabu wal buqatu shine za a lisanci najasa a jikinka mutum zai nisanci najasa a jikinsa ya tabbatar jikin shi gaba ɗaya babu najasa sannan tufafin da zai yi sallah da su wajibi ne shi ma ya kasance babu najasa a tattare da su sannan gurbin da mutum zai sallah inda za ka yi sallah ka shimfiɗa da dumarka ko kuma inda za ka ɗora goshinka ka kai jikinka idan ka tafi sujada ya kasance nan ma babu najasa والدليل ما ليس دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي إرادة أمنتي سآرة تبتا أغريشي أتي بسبي أنزو مسد ونكرمن يارو أي بسبي صغير لم يفطن بعد أنزو مسد ونكرمن يارو wanda yake ba a yaye shi ba shine lam yufam alfaqmu shine yaye yaron bai isa yaye ba daga nan aka samu suna fatimatu in ka ce fatimatu wacce aka yayi kenan in ka ce fatimun wanda aka yayi namiji ina fata an fahimta to lam yufam wanda ba a yaye shi ba ba'adu kafin wannan lokacin to annabi ya dauke shi kawai sai wa annabi fitsari sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daukar kananan yara kuma yana musu wasa innahu kana la ai ai innahu kana la yazalu yataghadha bil labni ai abinda ake nufi shine yaron da bai gushe ba har yanzu nono shine abincinsa ma'ana bai fara cin abinci ba yanzu yana amfani da nonon mahaifiyarsa ne fa bala ala thawbihi sai fitsari a tufafin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fada'a bima'in sai annabi yayi kira aka kawo masa ruwa fa atba'ahu iyahu sai annabi ya bi wannan fitsarin da ruwan da aka kawo masa ya kwara ko ya zuba ruwan da aka kawo masa akan wannan fitsarin don ya gusar da najasar da wannan yaron ya zuba masa wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Wudu'i babu bawli sibyan Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Kitabut Taharati babu hukmi bawli tifli a ar-rabi mala yace bari a rasa aka ba matsala mala yace wa yumkin an naj'ala hadha dalilan lillibas wannan hadisin da muka kawo zamu iya sanya shi dalili ne shi ma wajen dole ka tsarkake tufafinka idan za ka yi sallah bayan kuma ka tsarkake me bayan ka tsarkake jikinka ma'ana da yaron yewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fitsari kaga akwai tufafi a jikin annabi ko sannan kuma fitsarin zai ratsa ya taba mai kenan jikinsa an fahimta to idan annabi ya zuba ruwan a jikinsa kaga wannan ruwan shi ma zai taba tufafin an wanke tufafi kenan sannan zai taba jikinsa shi ma an wanke mai kenan jiki kenan kaga hadisin shi kadai zai zama dalili a wajen wanke abubuwa guda biyu wanke tufafi da kuma wanke jikin mutum idan najasa ta same shi dan uwan na fata an fahimta ko shine abin da malai yake nufi shi zamu iya sanya wannan hadisin shi ma ya kasance bayan dalili ne na na jiki kuma dalili ne na tufafi malai ce dalilun akhar wani dalili na daban fa an abi sa'idin al-khudri an karɓo daga sahabi sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yarda قال يتي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sallah da sahabbansa iz khala'a na alaihi sai kawai aka ga annabi ya cire takalmansa guda biyu a lokacin annabi yana sallah da takalmansa ne kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala idan mun shiga cikin sallah ai babu laifi mutum ya sallah da takalminsa ko yawwa to annabi yana cikin sallah da takalmi kawai sai aga annabi ya cire su fawada'ahuma an yasarihi sai ya aje su a gefen hagunsa saboda annabi shine limami sallallahu alaihi wasallam damansa da hagunsa babu kowa idan ya aje takalmi ko wani abu a gefen hagunsa kaga babu wanda zai cutar ko amma kai da kake mamu damanka akwai mutum hagunka akwai mutum kaga in ka aje wani abu damanka ko hagunka zaka iya cutar da shi annabi ya aje shi anan falamma ra'a zalikal qaumu alqawni alahum lokacin da mutane suka ga abin da annabi ya aikata na cire takalmin sai ajiye a gefen hagunsa kowa sai ya rinka cire takalmin sai yana jifa da shi kun ga sai aka ce su alqaw ni alahum ba a ce sun ajiye shi a gefen hagunsu ba so da ya sai ya cutar da kowa sai ya rinka jifa da shi nesa yawa suka yi jifa da takalmin su falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatahu lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kammala sallarsa qala sai ce da mutane ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum me ya same ku me yasa kuka rinka jifa da takalmin ku a cikin sallah qalu sai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka ai mun ganka ya rasulullah ka cire takalmin ka kai ma ka aje naka a gefe kai jifa da shi fa alqaina ni'alana mu ma sai muka jifa da namu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace da su inna jibril alayhi salam atani fa akhbarani anna fihi ma qadaran aw qala aban yace ni abin da yasa na cire takalma na na aje su a gefe ina cikin sallar da mala'ika jibril ya zo sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo masa ya gaya masa cewa lallai a jikin takalminka akwai datti ko akwai najasa saboda haka sai na cire kunga kasancewar najasa a takalmin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daidai yake da kasancewa akwai najasa a tufafinsa to akwai najasa a takalminsa za a cigaba da sallah da wannan takalmin ba za a cigaba ba annabi ya ce shi ne dalilin da ya sa na cire takalmi na na ajiye shi a gefe shi an gaya masa ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma su sauran sabai ba kaga suna su ai ba madadin sako babu wanda ya gaya musu wa qala sai annabi ce musu idza jaa ahadu ahadukum ila almasjid duk lokacin da ɗayan ku yazo zuwa masallaci dan yin sallah falyanzur ya duba da kyau fa in ra'a fina alaihi qadaran aw adan idan ya ga a takalminsa akwai datti ko kazanta abinda ake nufi da alƙazar ko al'aza a nan wajen shi ne an najasa don datti kawai ko kazanta baya sa mutum ya ƙi sallar da takalminsa amma najasa ita ce take yana sallar da takalmi idan akwai najasa a cikin takalminsa falyamsahu to ya goge shi ya share wannan najasar ya gusar da ita wal yusalli fihi ma sai sallar da takalman nasa kun wannan umarni ne da annabi ya barwa na yin sallah da takalmi wannan hadisi al'imam abu dawud ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu salati fin na'ali babin da ke bayani akan sallah da takalmi wa haza ya dillu ala annahu la yajuzu lil insani ay yastashiba thawban najisan fi salah malai ce to wannan hadisi yana nuna mana baya halatta ga mutum ya yi mu'amala a cikin sallarsa da tufafin da yake akwai najasa a cikinsa to uwa wannan mun ji bayani ne akan takalmi da za ka kaddara mutum yana cikin sallah sai ya tuno akwai najasa a jikinsa ba kaga shi babu damar da mutum zai tsaya kuma ya cire tufafinsa ko eh ba kamar takalmi ba za ka iya cire shi ka ajiye shi a gefe kuma kai sallaka sallaka ta yi amma yanzu riga ce rigar ka sai ka tuno akwai najasa a jikinta ka tabbata amma mantuwa ta saka zo ka shiga sallah da ita yanzu za ka yi kenan sai aka sai wannan sallah kaga babu sallah eh sai aka sai wannan sallar a jiya tun da tufafi kuma a zuwa yi sallah malai ce wa dalilu ala taharatil buqati dalilin da ke nuna cewa lallai sai an samu tsarkin guri da mutum zai sallah a wajen qauluhu ta'ala faɗin Allah madaukakin sarki wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul hajj yace da annabi Ibrahim alayhi salam wa tahhir baitiya ka tsarkake daki na lit-ta'ifina ga wanda za su zo dakin dan su yi dawafi walƙa'imina da wanda za su tsaya a wajen don yin ibada warro kaɗi sujudi da wanda za su zo su yi rukuku su sujjada haga masu sallake Allah ce da annabi Ibrahim ya tsarkake ɗakinsa shi ne ɗakin ka'aba lokacin da ya gina shi ya tsarkake shi ga wanda za su zo su yi ɗawafi su tsaya kuma su yi ibada su yi sallah a wajen to wannan tsahara abinda ake nufi da tsahara a nan wajen kai tsaye tana nufin a tsaharatu min shirki tahara tsarki daga shirka kafin tahara ta guri ta shiga tsarkin shirka ne ke fara shi kamar yadda idan ka kuma farkon ayar zaka ga abinda Allah madaukakin sarki ce shine ibwa wa ana li ibrahim makan al bayt shi ce ne Allah tu shirik bi shay'an wa ibwa wa ana li ibrahim Allah ya ce da annabinsa ka tuna lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim ai arshadana muka nuna wa annabi ibrahim makanal baiti gurbin da za a gina ɗakin ka'aba lokacin da ɗakin ka'aba ya share ya goge babu shi kwata-kwata da allah maɗaukakin sarki so tajdidinsa ya so sabunta shi sai umarci annabi ibrahim ya yi mai wa iziyar fau ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna lokacin da Allah ya so jaddada sai umarci annabi Ibrahim ya dauki ɗansa annabi Ismail su je su jaddada ginin ɗakin Ka'aba to sai Allah madaukakin sarki ya nuna wa annabi Ibrahim inda gurbin ɗakin Ka'aba take wasu malaman tafsiri kamar Ibn Kathir alaihi rahmatullah yace girgize ne Allah madaukakin sarki ya turo haka yayi wa annabi Ibrahim shatin ɗakin Ka'aba kawai sai ya rinka bi an gane kamar zane inda Allah yake so a gina kawai sai ya ga kamar inuwa ce a wajen ta kewaye wajen annabi ibrahim ya rinka yana gina har suka gama shine wa izba wa'ana lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim makanal baiti gurbar da za a gina dakin ka'aba sai Allah ya ce masa Allah tu shirki bi shay'an kada kai shirka da ni da komai sai ce wa tahir baitiya ka tsarkake daki na lil ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud ga masu dawafi da masu ruku'u da sujada da masu tsawa don su ibada a tsarkake dakin daga mai daga shirka daga gumaka daga dukkanin abin da zai bayu a haɗa Allah maɗaukin sarki da waninsa a cikin ɗakin na farko kenan sannan kuma a tsarkake ɗakin da mai daga najasa daga dukkan abin da zai lalata ɗakin kaga sai shirka ta fara shiga a karan fara sannan kuma sai najasa ta biyo bayan ta ina fata an fahimta yawwa to wannan malam ya kawo wannan ayin din hujjar ita akan lalle sai an tsarkake gurbin da za a ibada tunda Allah ya ce wa qayyir baiti lis sa'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud sai ce wa amurin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma umarnin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin dalilan da zai nuna maka dole sai ka tsarkake gurbin da za ka yi sallah shine umarnin annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ayu sabba ala baulil arabi dallun min ma'in shine annabi ya umarni a zuba a farara ruwa guga daya a gurbin da wani mutumin kauye zo ya fitsari a cikin masallaci ga hadisin yadda yake فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر ودك صحابي أنس بن مالك الله كرى مسير دا قال يتي بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند بكي تكي مسلاتي تارد أن إرادة أمنتي سار ثبت أغريش إذ جاء عربي سيونا متمن كوي يزو فقام كوسي تيا يبول في المسجد ينا فقاري أتكي مسلاتي cikin masallaci kawai da yanzu sai ya samu wata kwana kawai sai ya tuɓa wandon sai fara fitsari cikin masallaci tunda masallaci ne kawai an yi gini ne kawai an kewaye shi amma ba da me ƙasa ce kawai zallar ƙasa to shi abin da ke ganin tunda ya dan samu sutura ya dan samu waje wanda yake mutane ba sa ganin sa kawai shi kenan sai tuɓa wando ya hau fitsari manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabai suna gefe shi kuma ya koma gefe gefe tsarinsa فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma ma wannan kalimatu inkari kalma ce ta inkari kai kuma a ce kai kai a duka masa tsawa qala sai annabi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce la tuzrimu da'u kada ku hana shi kada ku burgita shi ku kyale shi ya kara shine la tuzighu kada ku hana shi kada ku hana shi kammala abin da ya fara eh shine la la tamna'u min ikmali ma yabda kada ku hana shi kammala abin da ya fara ku kyale shi mutum ya shigo cikin masallaci yayi fitsari kuma annabi ya ce a da shi sallallahu alaihi wasallam eh saukin hali da saukin kai da afwa babu kamar manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi a kowane an zallati ken ta ka annahu sawa'un alaihi may yuti wa may yasi e me afuwa ne game da duk wani kuskure ko wani kaucewa da zaka masa kai ka ce wanda ya saba wa annabi da wanda ya bi shi daddai ne a wajensa sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale shi ya gama sabai suka bar shi sai da ya gama fitsarinsa tsaf a cikin masallaci fatarakuhu suka kyale shi hatta bala haye fitsarinsa kaf ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا دعاه فقال sannan sai annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi kira shi da daga fitsari a wata ruwayar annabi ya sa an ji an ebo guga ɗaya na ruwa cikin kamar ka ce botiki guda na ruwa annabi ya ce a fara aka zo aka samu fitsarin daidai wajen aka zuba shi shi kenan kawai wannan fitsarin da ya ruwan da aka zuba ya tafi da shi za a iya sallah a wajen a lokacin idan an so an fahimta idan aka yi fitsari a waje yan uwa tsarkin wajen shine a samu ruwa kawai a fara a wajen yayi ba sai an ta sa omo da me a ita wankewa ba a'a in aka samu ruwa aka fara kawai shikenan wannan ne ta tafi insha Allah ta'ala malami suka ce annabi ya ce a rabu da shi ne saboda ya riga ya fara fitsarin wani adadi na fitsarin nasa ya fara fitowa wani kuma bai karasa ba idan aka tashe shi haka zai cutu tunda idan fitsarin ya riga ya fara fitowa kuma rike shi a lokacin cuta ne a gare shi ina fata an gani sai annabi ce ya kyale shi ya karasa don maslaharsa don lafiyarsa sai da ya kammala fitsarinsa gaba ɗaya sai annabi ya kirawo shi ce ka bawan Allah zo fa qala lahu sai ce da shi inna hadhihi almasajida yace kaga waɗannan masallatai la tasluhu li shay'in min hadha albawl ba sa inganta a ce ana yin waɗannan abubuwa na fitsari a cikin su yace ba an gina su bane dan ayi fitsari a cikin su walal qabr ko kuma a rinka sa najasa ko datti a cikinsu inna ma hiya li zikrillahi azza wa jalla was salati wa qira'atil qur'an yace an gina su ne domin a rinka ambatan Allah ana zikiri ayi sallah a kuma karanta alqur'ani shikenan abin da annabi ya ce masa ba duka ba zagi ba hantara ba kyara shikenan abin da annabi ya ga masa wannan bawon Allah ya ji daɗin wannan nasiya ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi saboda haka sai addu'a ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ahadan ma'ana ya ce ya ubangiji Allah na roƙe ka ya addu'a bakarar ya ce ya ubangiji Allah ka ji kaina da gidan annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bayan mu kaka ji kan kowa duk waɗannan da suka tare kyare ne dinnan da arabu da su ya Allah kada a ji kada a ji kansu sai da annabi ya dariya sallallahu alaihi wasallam yace ai faqad hajarta wasi'a yace ai kuma kai ga ka tsuki abin da yake mai lawa ai rahmar Allah ya rotace yace ta ishi kowa kowa zai iya shiga ciki kuma ka ce daga ni sai kai ai ka tsuki abin da yake mai yalwa su ma karbu da sai ce to ba matsala eh tunda dai ka saba ki ya rasulullahi su ba su shigo sallallahu alaihi wasallam eh shi sa annabi daban yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban Allah madaukakin sarki yayi kayansa komai nasu za ga daban wannan hadisi yan uwa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu'i babu tarkin nabi sallallahu alaihi wasallam wan nas al-arabi mala yace a ban karasa ma hadisin ba ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه سأل النبي عمر وانا daga cikin mutane je kawo ruwa guga aka ce addallu shine guga guga ɗaya na ruwa aka ji aka ɗebo ruwa aka fara aka zuba a wajen shi ke na fitsari ya tafi فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول الذي في المسجد ما يدل على وجوب تطهير مكان الصلاة ما ليس أمر ندى أن إرادة أمتي سارة ثبت أغريش يي نزب روا أكم فسارنا ينا نوني غمدمي أركك غرن دا أكي ونم فسارن lokacin da za a yi wata sallar tagba kuma babu wata matsala to sai mu dakata ana insha Allah ta'ala malai ce mas'alatu wata matsala zai kawo ta daban kuma yanzu mun karanta sharɗai guda uku kenan insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to alaikum salam warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam na'am na'am to yace yaron da annabi ya dauka tsira da aminci su kara tabbata a gare shi idan kai ya faru a fitsarin da kamar yaro kai ka dauka yayi maka yayi ko bai ba to abin anan abin da malami suka faɗa shine yaro wanda ba a yaye shi ba mai shan nono idan namiji ne ka dauka idan namiji ne ka dauke shi ya ma fitsari to suka ce babu laifi sai ka yi faruwa a wajen amma idan mace ce to sai ka wanke sai ka wanke wanda akwai hadisi da suka tabbata akwai cikin mulkul maraza ga akwai hadisi da malam ibn hajar ya kawo a ciki da suke nuni game da haka suka ce saboda shi namiji al'ada za ka ga ya fi yawo a hannun mutane wannan ya ɗauke shi wannan ya ɗauke shi wannan ya ɗauke shi kamar mutane sun faɗaukan yaron da yake namiji to yawan ɗaukarsa zai sa duk lokacin da ya fi tsari a ce sai an wanke wajen akwai mashakka a ciki shi sa aka ce a yi mai a yayyafi amma ita mace saboda za ka ga galibi ta fi kasancewa tare da mahaifiyar da sau da idan ta yi fitsari aka ce ita ce an wanke amma idan yaro ya fara cin abinci wannan kuma duk ɗaya ne shi sa ku ga a cikin hadisin aka ce lam yi ba a yaye shi ba ko in an kai ga yaye yaro to ko namiji ne ko mace ne in ya fitsari dole ne sai an wanke shi yawwa don fitsari na jisa ne gaba daya Allah ya samu dace yawwa wa alaikum salam wa rahmatullah idan ya yi sallah tufafi na gane sai da ya gama eh ya ce idan mutum ya yi sallah da tufafinsa akwai najasa sai da ya gama sai kuma ya tuna wannan shine abinda malam zai mana bayani yanzu yanzu ne da yace mas'alatu shine karatun da zamu tashi gobe insha Allah ta'ala ina ganin mai hakuri gobe sai mu ta insha Allah ta'ala Allah kai madar da lafiya yawa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka goce kuma hamshi Allah subhanahu wa ta'ala ya bi mana sallallahu